yau 21 ga watan biyar hijira tana da 1444 wanda ya dace da biyar ga watan daya miladiya tana da 2021 ranar talata za mu shiga darasinmu na ainihin tufa aina muka tsaya والعقد للنكاح في السرج تنف ولو بالاستكتام والفسخ يجب والبدء بالبدء هو الشجار وعقده ليس له قرار وأجل الكالئ مهما أغفلا أولى البناء الفسخ فيه أؤملا وما ينافي العقد ليس يجعل شرطا وغيره بطوء يقبل ويفسد النكاح بالإمتاء فيه uqudatihi wa huwa ala tawqiq tufi muna magana akan ainihin bataccen aure in ba mu manta ba dama mun ce bataccen aure imma a bata ne wa imma a riska a gyara in mai gyaruwa ne dama malamai sun ce bataccen aure kala uku ne akwai wanda ake bata shi qablar dukuli ba da dukuli a tabbatar da shi da sadakul misri inda dama matsalan na sadaki ne akwai wanda ake bata shi qabla dukuli wa badahu amma malam ya tul qabla dukuli wa badahu malam ya ko ba da dukuli ne in je ba dau lokaci ba akwai wanda kuma ake bata shi abadan to mun karanta na qabla dukuli a baya ko yawwa shine har kuma muka ce ainihin duk auren da ya tunkuɗe haddi a kan mutum to za a riskar masa da ɗa. Dama duk lokacin da ake ɓacin aure ne to ya za mu yi da 'ya'yan sai mu ce to ya matsayin ɓacin ya kai amar haddi? Bai kai amar haddi ba to 'ya'yansa ne. Auren ya kai amar haddi ka ya tabbatar da tsantsan zina ne saboda haka 'ya'yan nan ma 'ya'yan zina ne. To amma in ka bi mu dawwalat ya toge. akwai wasu ainihin nau'in aure uku da ya toge a wani waje ma togon yana kaiwa biyar shida wani waje ma kawai ka'ida za a baka a ce duk ka'idan kaza shine a can ma yake cewa be wan nasabun wal haddu lan yajtami'a illa bi zawjatin salasin fasma'a sai yace mabtutatun khalisatun wa maharama yace dukkan lokacin da aka zo za a tabbatar da matsayin 'ya'ya nasaba da haddi ba su haɗuwa. ba zai a ce amar haddi kuma ‘ya'yansa ne ba ya ce sai dai a nau'in aure guda uku kamar me ya ce maftutatan auren wanda mutum ya sake ta shika uku kaga duk mutumin da ya saki mace shika uku haramun ne aure ta sai ta auri wani miji ko to yanzu mutum bayan ya auri mace sai haifi ‘ya'ya sai ya ce wancan ɗin nan fa na sake ta shika uku kuma na ƙara aurenta to yanzu a nan ‘ya'yan nan za a riskar mar, amma kuma dole za a mar haddi tun da da sani shi ya yi zina, don abin da ya yi indiya da sani shi ya yi zina ne. Haka nan khamisatun mace ta biyar, bayan suna haifa ba sai ya zo ya ikirari da bakin shi ya ce wance bai ta ce matata ta biyar lokacin da na aure ta ina da mata hudu. To yanzu a nan ma ikirarin shi ya tabbatar da za a mar haddi, amma wannan ‘ya'yan za a tabbatar mar. Sannan maharama ƙanwarsa ce ko ‘yar uwar baban shi ce ko ta dai muharraman shi ya aura bayan sun haifi ‘ya'ya sai aka gane sai ya dama yana sani ya aure ta. To yanzu a nan ma za a mar hajji amma ‘ya'ya za a riskar mar. Amma a nan malamai suka ce me yasa za a mar hajji kuma a riskar mar da ‘ya'ya suka ce illan ikirarin shi. Al-iqraru aula min ash-shuhud. Saboda haka za a mar hajji. To me yasa za a riskar mar da ‘ya'ya saboda tuhuman shi da ake yi. ana tuhuman cewa watakila don ya kori 'ya'yan nan ne ya tabbatar da wannan magana. To wannan tuhuman shi da ake nan tun da babu shaidu tun farko sai a ce dole za a riskar mar da 'ya'yan. Abin da yake nufin ya kori 'ya'yan ne za a riskar. Kuma wannan ikirarin da ya ba za a bashi ba za a mar haddi. To haka nan dai abin yake tafiya. Ya ce wal aqdu lin nikahi fi sirijtuni. zamar haddi in in ya taɓa yin ingantaccen aure ba zamar haddi da abin da ya kama na rajimu kuma wayannan ƴaƴan baya so su ci gado ne za a riskar mar dole za su ci abin da ya kama dai shi za a yi kagan bawa ne ai ba rajimu akan bawa wal abdu lin nikahi fi sirri ujutuni yace ujutuni ana nisantan al'aqdu kulli lin nikahi na aure fi sirri a cikin sirri duk aure wanda za a ce a ɓoye kar a ji to irin wannan auren shari'a ba ta yarda da shi ba a nisance shi musulmi kar yarda irin wannan auren kuma ba wannan sirrin walau bil istiktami ko da da ainihin wasiyan ɓoye shi ne ka san ni kawo sirri aure ne wanda rubo ma ba shaidu ma za a yi a ɓoye a ce wai ɗaurin aure ne amma ƙarfe biyun dare ma sani ya biyun dare mu haɗu kar ka gaya wa kowa ko ba cikin gari za a yi ba kaga wannan ni kawo sirri kenan ko to shine yace walau bil istiktami ko da a ce auren an kira shaidu ko sun kai mutum nawa shaidun amma sai aka yi wasu aka ce jama'a eh bayan an gama daura ko kuma kafin a daura auren jama'a eh mu yi alkawari tsakanin mu da Allah wannan auren ba ma so kowa ya ji sai iya mu din nan to shi ma batacce ne shine walau bil istiktam wannan kan an bata shi saboda ya saba wa nasi ne mazala ya umarni a a bayyana aure ba dama shi aure ka'ida ne a bayyana shi saboda me saboda ai ma'anar aure din ma saboda kar a zargi mutum ne duk lokacin da aka ɓoye mutum bai san ka aure ta ba kawai sai ganka da ita da mota kun zo can dare kuma da asusu ba ka fita me yiwa dama ka kawo ta ne don za ta je garin su a cashe wani ma yana kwanan gida wani sai ce da ido na mun fito sannan asuba na ganshi ya fito da ita to amma matar ka ce kowa riga ya sani ko karfe ukun dare ka fita da ita an san matar ka ce yawwa ai akwai abubuwan da ma shari'a ba ta yadda ba kamar irin su ganga da sauran irin su wurwuri irin su meye amma dalilin aure shari'a ta yadda ai saboda in an yin mutum zai ce kofar gidan wani mun gana kiɗa me ya faru yarsa yake aurarwa ma wani to dalilin wa'in abubuwan akwai abin da aka daga kafa an yadda a yi saboda a samu daidaituwan aure din istiktam kaman a yi wasiyan ɓoyewa ga shaidun amma a gaya musu kar ku faɗa kar ku yi kaza kar ku yi kaza haka to irin wannan ko da da irin wannan ne kaga an samu jama'an shaidun amma an yi wasiyan kar su ainihin faɗa to irin wannan ma ana ɓata shi walfasku ya jib ɓata aure shi yake waje ba a cikin irin wannan likawar sirri ɗin to kaga wannan shine ake ɓata shi ƙablar dukuli wa ba da ma lam ya matuƙar bai tsawo ba amma ya ɗauki lokaci wanda duk gari ma an riga an sani to yanzu wannan ba za a ɓata shi ba sai dai a yi umarnin a ɗaiɗaita shi walbudu bil budu'i amma sai dai fa nikahu sirri malamai suka ce wanda yake zama ɓatacce sai wanda kafin a ɗaura aka yi umarnin a ɓoye ko kuma lokacin ɗaurin aka yi umarnin a ɓoye amma auren da bayan an gama ɗaurin auren daga baya aka yi umarnin a ɓoye wannan ba nikahu sirri ba ne sai dai kawai za a yi umarnin kar a ɓoye ɗin a bayyana shi saboda wani lokaci illa yana iya faruwa mutum ne ya auri mace bayan an yi auren sai ya ji labari ai wane wani dan ta'adda ya ce duk wanda ya aure ta zai kashe shi to zai iya cewa to dan Allah jama'a kar a ɗaga maganar sai mun bar gari saboda wannan bawan Allah in ya ji labari abun ba kyau to kaga wannan ba ni kawo sirri bane boye kullin auren ko kuma kafin a kulla shi ake batawa wal budu bil budu'i auren tsoka da tsoka huwa shigaru shine ainihin auren shigari ma'anar tsoka da tsoka auren mace da mace ai canji shine shigaru shigari akwai ainihin kala uku ne akwai sarihu shigari akwai waju shigari akwai murakkabun bainahuma shi sarihu shigari shine auren da kawai za a yi canjin mace da mace din ba zancen sadaki kawai kana da kanwa eh shi ma yana da kanwarsa ka matsu da aure ya matsu da aure ba ka da kuɗi ba shi da kuɗi kullum kuna haɗuwa majalisa kuna ta kai shan wannan aure ya ce kai wane ni kan ba wance kanwar ka bace eh kana da iko akan ta eh to in ka yarda ni ma akwai kanwata ka zo ka gani sai kawai wance ta zo wance ta je kun yi sake saken mace da mace kaga wannan sarihu shigari kenan budu bil bubi to akwai kuma wajihu shigar wajihu shigar shine za a yi batun sadakin amma ba za a biya ba kawai ta kan kam nawa ne kudin sadakin ta ya to zai wuce dubu ɗari da hamsin ne ya ce to an mata ba za ta wuce haka ba shi kenan kawai zaune na wani ɗaukin zaune naka kaga an ambaci sadakin amma kuma ba a biya ba sai aka yi zaniya kawai wancan ta zo a maimakon wannan amma sadakin su kaza kaza to irin wannan ana bata shi kabla dukul amma bayan an yi dukuli za a tabbatar da sadakul misli za a duba miye musamman miye sadakul misli wanda ya fi yawa shi za a tabbatar da shi shi ku ainihin murakkabin bainahuma ɗaya an ambaci sadakinta ɗaya ba ambata ba kai nawa ne sadakin takan sai ya ce dubu ɗari da hamsin sai ya ce to shi kenan ni tawon kawai bai sai wance ta wance ta je ba ambaci ta ɗayar ba ɗayar aka ambata to yanzu wacce ba ambata ba kabla dukuli ba da za ɓata shi ko an yi dukuli amma wacce aka ambata in an yi dukuli za a tabbatar da shi da sadakul misli shine bambancin sarihu shigari da wajo shigari da murakkabun bainahuma ya ce wa adluhu kullin auren shigari laisa lahu qararu ba shi da tabbata ma'ana ba tabbacecce bane kaga anan zaka iya tambaya ka ce a to shigari ba tabbacecce bane me yasa yaki tabbata har za a ce bayan dukuli a bata shi sai mu ce saboda ba a ambaci sadaki ba kwata kwata sai ka ce a to ai kai ka ce mana duk abin da matsalan na sadaki ne za a tabbatar da shi ba da ne ba da dukuli bi sadakin misri ba sai mu ce to ai anan din ba ambaci sadakin ba balle mu gane matsalar na sadaki ne can din matsalar sadaki din an faɗi sadakin amma ya samu matsala amma an ce za a yi sadaki da giya ko da alade ko da wani ainihin majhuli kaga matsalar na sadaki ne a sadakin ne ya samu matsala nan kuma kwata kwata babu sadakin tunda babu sadakin kaga ya taɓa kullin aure kenan amma an ambaci sadakin to sai mu ce matsalan ya ta'allaku kan wannan sadakin kaga abu zai ta'allaku akan abin da babu shi ba shi yasa anan in ba ambaci sadaki gaba ɗaya ba za a ce kabla dukuli wa ba da za a warware shi wa ajalul kali'i ajalin majinkircin sadaki da aka ce alkali'u sadakin bashi kamar kayi aure sadaki dubu ɗari biyu ka ba da dubu hamsin a bi ka ɗari da hamsin to wannan ɗari da hamsin ɗin shine alkali'u mahama ugufila duk lokacin da aka rafkana ma'ana ba a faɗi lokacin biya ba kawai aka ce nawa ne sadaki aka ce dubu ɗari biyu sai kuka ce to ga dubu hamsin a bi mu ɗari da hamsin ba ku faɗi yaushe za ku kawo ba in dai kablar binai kafin ai kwanan aure aka fahimci cewa wannan sadakin fa ba a yanke mar lokacin biya ba to alfasku bata aure umila shi za a watar fi a cikin irin wannan saboda dole ne duk abin da ya zama na bashi dole sai an baci lokacin shi Allah ma yace za ta dayantu bidaini ila ajalin musamman saboda kwata kwata ba a yadda ai abin da bashi da ajali ba musamman sadaki irin wannan wa ma yunafil aqda duk abin da yake kore ainihin manufan kullin aure laisa yuj'alu sharɗan ba a sanya shi a matsayin sharaɗi. Sharaɗi ana sharaɗi a aure kuma in sharaɗin shari'a ta yadda dole a cika amma abin kar ya taɓa yin kullin auren yanzu misali mutum ne ya ce zai aure ta amma ba zai mata rabon kwana ba kawai zai ajiye ta duk lokacin da ya ga dama ya zo ran da bata gan shi ba ba matsala to wannan ba zai yiwu ba ko kuma mutum ya ce zai aure ta amma in ya mutu ba za ta gaje shi ba shi ma an ta mutu ba zai gaje ta ba kaga wannan duk na fil aqda to duk ire-iren wayannan shuruɗin laysa yuj'alu shar'an ba a sanya shi sharadi a aure wa gairuhu amma wani abin da ainihin yake kore kullin aure bi ɗau'in yuqbalu za a karɓe shi na ka saka shi ainihin sharadi da ɗau'in ɗin shi in mutum aka sharɗanta an ya yadda in ita aka sharɗanta in ta yarda shi ma kala biyu ne akwai sharaɗin da ko an faɗe shi ko ba a faɗe shi ba sharaɗi ne a ainihin gundarin kullin auren kamar yanzu misali an aurar mar da ita ce da sharaɗin ci da sha da sharaɗin ba za ka cuce ta ba da sharaɗin ba duka ba kaza wannan ai ko ba a faɗa ba ma sharaɗi ne na aure wannan in an faɗa ma yayi in ma ba a faɗa ba yana nan a doka ne dama hukuncin haka ya tanada akwai kuma sharaɗin da dole sai an saka shi yanzu misali za mu ba ka mu amma an ce kai ba ka yawan zama a gari ba za ka fita da ita a garin nan ban ka yarda ko kuma za ka mata gida a abuja tunda mun sa aikin ka yana can juma'a kake zuwa litinin ka gudu to sai in za ka mata gida a can a da ya ɗauki sharaɗin da ba lalle ba ne a aure amma kuma shari'a ta yadda a saka shi to irin wannan in a ɗau'an ɗinka ne ka yadda shi kenan an yadda a saka shi a matsayin sharaɗi sannan shi ma akwai sharaɗin da ake rage wa mutum kuɗin sadaki akan wannan sharaɗin yanzu misali mace ce za ka aure ta ce to ka gani gaskiya ba na son kishi kishi shi ya fidda ni a gidajen mazana saboda haka in ka yadda ba za ka mun kishiya ba na suka cewa sadaki sisi ashirin da hudu to ka biya sha biyu na yafe ma sha biyu a maimakon ba za ka mun kishiya ba to yanzu a nan shari'a ta yadda ka karbi wannan sharaɗin amma ba lizimci ka zauna tare da ita daga nan zuwa har lokacin da kai shawarar yin aure daga nan da kai shawarar yin aure to ba za ka yi auren nan ba sai ka cika mata sifin ta sha ba hana ka yin auren ba kuma ba hana ɗauka wannan sharaɗin ba amma ba zai yiwu ka danne ta ka saba sharaɗin kuma ka hana ta kuɗin ta ba to duk ire-iren wayan abubuwan ka duba daula da za ga yana kawo su wayar sudun nikahu aure ya ɓaci yana ɓace bil inta'i da jiyarwa daɗi fi uku da cikin ƙullin auren tun lokacin da aka zo aka zauna kullin auren aka ce ya yadda zai biya sadaki na sisi ashirin da hudu ɗin amma da sharaɗin gidanta da ta gada za su zauna kyauta ko kuma gonanta na guri kaza za ta ba shi ya noma ko kuma motar ta tirelan nan za ta ba shi ya riƙa ja kyauta yanzu a nan shari'a sai ta ce wannan auren ɓatacce ne me dalili dalili ba a san nawa ne kuɗin sadaki ba yanzu shi ya ba da sisi ashirin da hudu amma ce za a ba shi gida ya zauna kyauta yanzu kaga a cikin kuɗin sadakin shi ne aka gabtare wani abu aka miyar mar kuma abin da aka gabtare nawa ne ba a sani ba saboda zaman na shekara nawa za su yi in gonan ne na shekara nawa za a noma kaga ba a sani ba kaga ya biya sadaki za a ba shi wani abu a cikin kullin auren ka kenan kamar a sadakin shi ne za a yanke wani abu a miyar mar wanda kuma wannan abun majhuli ne shari'a ba ta yadda ba e yawa shi yasa yace fi uqudati indiya kullin auren ne aka shar'anta in ba za a bashi wannan abun ba shi ma ba zai biya wannan sadakin a aure ba sai mu ci wannan auren batacce ne amma wa huwa ala dau'i uku tufi an bibi irin wannan ya zuwa bisa ɗau'an ɗinta bayan an ɗaura aure ta ce wani karfa sha ka sha wahalar gidan haya bari mu kawo ka je ka nemi gidan da bai wuce na dubu ɗari uku ba zan kama mana shikenan wannan ita ta ga dama ko kuma ba kai ma direba bane eh ga mota na nan ka ɗauka ka je ka yi ta yi kawai mu zo mu yi ta cin mu ba matsala shikenan wannan kaga ɗau'an ɗinta ne ita ta yarda amma a yi da sharaɗi lokacin aure sai za ki ban kaza wannan shi aka.
lokacin biyan alkali Eh.
kamar an yi wannan auren an ba